إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث النبي صلى الله عليه وسلم in ya tashi rabon ganima yakan yi rabo har da waɗanda ba su samu zuwa jihadi ba saboda wata maslaha cikin masalihin musulmi kamar yadda a yakin badar da aka tashi raba ganima aka raba har da sayyidina Uthman radiyallahu an saboda bai samu zuwa ba ya shagantu da jinyar yar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma matarsa wa daraba lahu bi sahmihi wa ajrahu da aka nabi sallallahu alaihi wasallam ya raba wato rabo har da shi sayyidina Usman da kuma ladansa sannan sun kasance suna siye da siyarwa a wurin jihadi fi sabilillah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin su kuma baya ainihin wato hana su sannan sun kasance suna daukan wasu aiki a wajen yaki ko dai ainihin wato mutum ya fita yaƙi ya kuma ɗauki wanda zai dinga masa hidima a tafiya kan hanya zuwa gurin yaƙin da kuma kan hanyar dawowa ya biya shi akwai kuma wanda zai ɗauki hayar wanda zai je jihadi a madadinsa shi wani dalili ko wani uzuri ya sa bai samu zuwa ba sai ya ɗauki wani a matsayin wato ɗan ya yi jinga da shi akan ya je ya yi jihadi a madadinsa ya ba shi abin hawansa da makaminsa da sauransu abinda aka samu kuma sai su samu su raba alada inda mun karanta lil gazi ajrahu wa lil ja'ili ajruhu wa ajrul gazi wato wani za ga ya shirya kayan yakin sa kuma zai je jihadi sai wani uzuri ko na rashin lafiya ko makamancin haka ya bujiro masa da aka sai sanya wani a gurbin sa ya tafi akan shirin da yayi to kaga shi ma yana da ladan kamar ya je jihadi wannan da mun karanta a satin da ya gabata sannan suna yin shirka a cikin ganima aka ce shirka ba waccan shirka da ake gudu ba a suna yin haɗaka ko kace haɗin gwiwa wanda akwai sharikatul abdan akwai kuma sharika wanda mutum zai bada abin hawansa dokinsa a je a yaƙi a kai amma in an samu ganima su raba da mai dokin wannan shi ma ana kiran wannan ainihin wato sharika akwai sharikatul abdani shine a gurin yakin tim din su daya sun yi yarjejeniya cewa duk abin da aka samu za su haɗu a kansu su raba musamman akan abin da ya shafi wato as-salabu as-salabu shine wato akan zaburar da sojoji wani lokaci sai shugaba ko komanda ya ce duk wanda ya kashe wani da wani da wani ya ayyana wasu fitattun mutane ya ce an ba shi kayan wannan mutum gaba daya ba sa cikin inda za ba sa cikin abin da za a tara cikin ganima wannan kamar wata riba kafa ce da shi mujahidi ya samu banda kuma ganima da za a raba da shi to wani lokaci suka yi sharikatul abudan akan haka tunda an ayyana wasu mutane sai mutum biyu ko uku su ce to mu kuma mu kokari mu ga cewa mun kashe wani abin duk da muka samu to za mu haɗu mu raba wannan an samu haka ya faru tsakanin ibn mas'ud da ammar ibn yasir da kuma sa'ad inda suka yi irin wannan sharika din kuma sa'id ko sa'ad ya samu fursunonin yaki har mutum biyu amma su ba su samu sannan mun karanta cewa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tura karamar rundunar yaki akan ababen hawa kan dawakai wani lokaci kuma yakan tura ainihin wato akan kafafuwa wato yakan akan tura karamar rundunar yaƙi ta tafi jihadi fi sabilillahi a ƙasa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam baya raba ganima da waɗanda aka turo ƙari don su ƙarfafi rundunar yaƙi aka turo su don su haɗu da sojoji a yaƙi da su sai zamanto sun zo bayan an riga an gama yaƙi to an tashi raban ganima ba a rabawa da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bawa zawul qurba daga cikin ganima cikin banu hashim da banul muttalib banda sauran danginsa cikin dangin abdu shams da kuma naufal har ma sun tambaye shi cewa me yasa yake warewa ko yake bambanta tsakaninsu da banu hashim da banu muttalib da sauran danginsa sai ce ai da banu hashim da banu muttalib abu ɗaya ne sun kasance ba su rabu da mu ba tun a jahiliya haka kuma ba su rabu da mu ba bayan musulunci wanda wannan yana nuna cewa sun fi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da sauran danginsa da haka in ya tashi wannan rabon khumusi din yakan ba su to sannan mun tattauna game da gabar cewa in an zo wajen jihadi fi sabilillah in an samu abin da yake na dangin abinci to ana iya ci ba sai an raba ba mutum ya ga wani abinci ko ya ga wani ɗan itace ko ya ga zuma ko ya ga shayi ko dukkan abin da ya gani cikin kayan waɗanda aka yaƙa to in yana da bukata zai iya ɗiba ya ci gwargwadon bukatarsa wannan baya daga cikin abin da ake zargin mutum a kai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kwace kuma ya hana yin musula a wajen jihadi manin tahaba na hubatin falaysa minna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yanha anyar kabar rajul dabbatan min alfay annabi ya hana mutum ya hau dabbar ganima cikin dabbobin ganima ya dauki kawai doki guda daya kawai ya ta hawansa fa idza a'jafaha idan ya ramar da shi yaga cewa ya rame ya abin nan sannan radda hafi sai kuma ya dade ta ya dawo da wannan dokin cikin kayan ganima wannan annabi ya hana ka ko kuma mutum ya ɗauki wani kayan sanyawa daga cikin kayan ganima ya sa sai in kayan tufar ta tsufa sannan ya dawo da ita wannan shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana yin amfani a gurin yaƙi da abin da yake na kayan amfani ba kamar abinci da sauransu kamar yadda muka ambata sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana tsanantawa matuƙa game da abin da ya shafi taɓa kayan ganima kafin a raba wannan shine gululi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi aro ya kira shi naro ya kira shi shanaro ala ahlihi yawmal qiyamah ma'ana abun kunya ne abun kaico abun takeici ne ga dukkan kuma wuta ne ga duk wanda ya dauki kayan ganima ba a raba ba bululi kenan ya boye ranar tashin alkiyama akwai wani cikin bayi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda rifa'atu bin zaid Rifa'atu bin Zaid an ce shine ya aiko wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bawan nasa shi Rifa'a ibn Zaid din nan dan Bani a Dubai an ce Banu Banu Dubai ko Dibab wato dangin su wato dan dan kabilar Bani Bani Banu Dubai ne ko Dibab shi ainihin wanda ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wannan bawa da ake kira Mid'am an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wato wannan bawan kyauta to wannan bawan sai zamto an fita yaki kuma ya ga wani dan mayafi ko wani dan hirabi shine shamla ya ga wani dan hirabi wani dan gabto haka ko wani dan hirabi sallam kawai sai ga wata kibiya from nowhere kawai ta zo ta same shi ba kawai ba a san daga ina aka rubuta ba kawai yana tsaye kawai sai wannan kibiya kawai ta zo ta same shi sai ya mutu to sai ake taya shi murna ana ganin gashi a wajen jihadi gashi kuma cikin yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima kuma anan ya mutu da haka suke cewa hani allahul janna wannan muna masa farin ciki muna taya shi murnar ya samu aljanna fa qala annabi yace kalla ba haka abin yake ba yace wallazi nafsi biyadihi inna shamlatan lati akhazaha yawma khaybara min al-ghanaimi لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا an fahimta kaga fa da shi aka yakin Khaibar sannan kuma an fita wani yakin ko an fita wata hidimar yana cikin yiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima kibiya ta zo ta same shi ba a san daga ina aka rubuta ba ana ganin ya dace da aljanna Annabi ya ce ina ya ce akwai wata falmaran ko wata abin shamla wato wannan dan hirami din wanda ya dauka ranar da aka yi Khaibar ba a raba ganima ba ya ce la tashta'ilu alaihi nara sai ta dinga cin wuta a jikinsa ranar tashin alkiyama wannan dan hiraban da ya dauka sai ya dinga cin wuta ko kuma wasu suka ce sai ya jawo masa cin wuta a cikin wutar jahannama ranar tashin alkiyama wannan dan hiraban da haka sai ga wannan ya zo da shirak wani zai ga ya buɗe jakarsa ya ga wani ɗan irin igiyar takalmi shine shirak kila igiyar takalminsa ta tsinke ta gida sai ya ga igiyar takalmi mai kyau haka sai ya ɗauka ya ɓoye kawai sai ga wannan ya zuge jakarsa ya buɗe kayansa ya dawo da igiyar takalmi guda ɗaya wani ya ɗauki igiyar takalmi guda biyu duk da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mid'ab ka duba irin hidimar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam amma taɓa kayan ganima ba a raba ba ya ja masa shiga wuta ranar tashin alkiyama suka dinga fito da kayan da haka manzo Allah ya ci gaba da cewa shirakun aw shirakani min nar yace koda wannan igiyar takalmin guda daya ko ta kafa daya mutum ce ta ta lalace dauki ta kafa daya ko kuma shirakani igiyar takalmin guda biyu igiyar takalmi ba fa mutum ya dauki takalmin ba igiyar takalmin yace idan mutum ya dauka abin da zai faru kenan da shi ranar tashin alkiyama wannan igiyar takalmi guda daya ko igiyar takalmi guda biyu sai ta kai shi wata ranar tashin alkiyama ka ji tsoron ka ji tsoron taba kayan tarayya wato gara ka cuci mutum ɗaya in an tashi bi masa haƙƙi saka shi kaɗai na amma ka saci kayan local gama ka saci kayan kayan state ka saci kayan kayan ƙasa wanda da jariri da ɗan birni da ɗan ƙauye mace da namiji duk sun yi tarayya a wannan haƙƙin ina za ka bi su ka warware wannan haƙƙin abu ne mai matuƙar kaɗarin wato kaɗarin gaske amma cutar mutum ɗaya biyu ƙila ana iya ta in akwai dama dama to wannan dama dama ce domin an tashi ta hallule ranar tashin kiyama kila na mutum ɗaya ne ko mutum amma haƙoƙin jama'a da yawa suna da haɗari ƙwarai da gaske sannan mun karanta wanda shi ma wato yana cikin fiƙan na annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ala thiqalihi aba'a aka ga wata abaya kad ghallaha ya dauke ta a cikin ganima ba araba ya dauka a cikin ganima ba araba ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce huwa finnar huwa finnar to ina ga mutumin da zai zo kan da kudin da mutum miliyan 1 miliyan miliyan 2 miliyan 10 za su rayu mutum ya ɗebe kudin magani a asibiti mutum ya ɗebe kudin yan makaranta ne wato harkar ilimi mutum ya kwashe kudin harkar tsaro ka duba yadda ake kashe mutane ka duba jihohin da ba a zaune lafiya kullum sai ka ji labarin kashe-kashe a garin ba a zaune lafiya saboda kawai wasu sun tattare kudin siyan makamai kudin harkar tsaron sun azurta kansu sun azurta iyalansu sun taskace abinda ma ba su da bukata duk sun tattare sun ajiye al'umma tana ta shiga gararan ba a duba hadarin irin wannan ka duba hadarin da ke tattare da irin wannan in dai mutum yana cikin tawaga ta annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi rashin gaskiya ya ha'inci ya taba kayan al'umma annabi ya ce wuta za shi to ban ga kai bayan wani sahabi kake ba a rayu kana rayuwa ne a karkashin wani shehi ko wani malami ko kuma wani wali yawa aka dige digen gaba ɗaya zuciyar ta karri ne ta zama baka shine tsaba'u ko kuma ran kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubuna kai in ba ranu bane ya kama wani wallahi alazim in wani ya yarda zai mutu za a sa shi a kabari ba dan zuciya ta riga rana ya kama ta ba ai wani wata tabargazan mutum ba zai wallahi wani gangancin mutum ba zai amma za ka ga mutum wato in mutum yayi nisa a cikin sako ko baya jin sa komai daga kawai yana ta rayuwarsa yana har saboginsa ka rantse da Allah a cikin halaliyarsa yake rayuwa wato nutsuwar da yake da ita a cikin haram ba lalle bane wanda yake rayuwa a cikin halal yana da irin wannan nutsuwar amincin da yake jin yana da shi a dukiyar da ba tasa ba ta jama'a yanda yake kwantawa a cikin ta ya wadaka a cikin ta ba ko dan kasuwar da yake zuwa ya nemi halal din sa ya gumi ba lalle yana samun wannan idimi inanin wajen cin dukiyarsa shi sa sai kai ta wa'azi kai ta tunanin wai mutane na wai ba sa gani ana mutuwa ne ai zuciyar ne in ran ya riga ya mamaye ta suna kallo wane ya mutu wane ya mutu ai su mutuwa ba ta zama musu wa'azi da su za a kai abin da mutum su dawo kuma su dora daga inda suka tsaya ai dan kun shiga cikin wahala kun mutu kun shiga cikin rashin lafiya ba wutar lantarki ba ruwa ba kaza ba kaza ba abin da ya musu zafi kuma ko a jikinsu ya kalle su za ka fahimci cewa wannan al'amari da ake ciki baya gaban su kuma bai dame su wannan al'amari ne wanda za ga in mutum ana jiwo mutum tsoro kuma wannan shine abin da ake kira talala mutum ya dinga ƙara samun lafiya kaga kuma sun dade a duniya sai ga wani nagartacce shekara hamsin da yan doriya sai ga ya tafi amma sai ga wani yana ta gana wa mutane wahala sai ga yana shekara sa saba'in saba'in da biyar tamanin tamanin da wani abu yana ta gurza an gane me ya hamilu auzarahum ne kamilatan yawmal qiyamah dan su ɗauki kayansu cikakken zunubansu Allah ta'ala yake so su ɗauka cikakke a ranar tashin alkiyama Allah kai dace da alal muallif rahimahullahu ta'ala wa qalu fi ba'd ghazawatihim fulanun shahidun wa fulanun shahidun hatta marru ala rajulin فقالوا وفلان شهيد فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو أباعة ثم قال يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا sahabbai sun kasance suna cewa fi ba'd gazawatihim a wani wasu yaƙe-yaƙen nasu in sun ga an wato cikin su wani wasu sun mutu suka lissafa wanda suka mutu an zo an tattara ana bayani sai ce fulanun shahidun wani ya samu shahada wa fulanun shahidun wani shi ma ya samu shahada hatta marru suna wannan lissafin har suka zo lissafawa a larajulun suka lissafa wani mutum suka faƙalu suka ce wa fulanun shahidun wane shi ma shahidi ne ya yi shahada faƙala manzo Allah ce kalla atafau ce ba zai yi ba inni ra'aituhu finnar manzo Allah ce wallahi na ganshi a cikin wuta fi burdatin sabida wani gwado wani bargo ko mayafi gallaha da ya sata au aba'atin ko sabida wata abaya wata yar riga da ya ɗauka ya ce na gan shi a cikin wuta wasu suka ce annabi ya gan shi ne a mafarki an nuna wa annabi shi a mafarki cewa wane ga laifin da ya kuma yanzu yana wuta wasu kuma suka ce alimtu bi dariqil wahayi suka ce annabi ya san cewa wanan nan yana wuta ne ta hanyar wahayi an sanar da shi ta hanyar wahayi cewa wane yana wuta annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai ya ce wa sayyidina umar ya ibn al-khattab ya kai umar dan khattab idhab ka tafi fanadi fil nas kai shela cikin mutane ka gaya mutane innahu la yadkhulul jannata babu yanda za a yi mutum ya shiga aljanna ba masu shiga aljanna illa almu'minuna sai masu imani sai mu'mini shi yasa akwai hadisin da yace wato kamar yanda aka annabi ya faɗa wani hadisi la yasriqu sariq hina yasriqu huwa mu'min barawo a lokacin da yake sata ba zai sata ba yana da imani kaga kenan inda mutum zai mutu a wannan yanayin ya mutu ba imani yanzu duk wanda ya gulule kuma bai tuba ba bai dawo da haƙƙin ba sai ya mutu to zai bayyana ne a matsayin ya tibi ma galla yawal kiyama ba ma hakan ba shi yasa za ka ga wani wala wani da tantan za ka ga shi ranar tashin kiyama wani kuma yana gaya ma wallahi su tantaki za a ɗoro masa a ka'a takin mutane da ya sace wani magunguna wani littattafai wani kowa da irin abin da ya sata wa man yaghlul yati bima ghalla yawmal qiyamah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ku yi mamayi ga mutun da raƙuma a kansa raƙumi yana kuka yace wani ka ganshi da da shanu an gane ko ya je cikin cikin cikin cikin garin mutane ya kori mutanen garin ya kore shanunsu zai zo da su ranar tashin alkiyama wani zai zo annabi sallallahu haka ya dinga ba da misali ya ce wani zai zo da da da da awaki suna kuka irin na awaki wani zai zo da kaza wani zai zo da kaza man yaqalul yati bima qalla yawm alqiyama ranar ba an an ma wani ma ba a san shi yayi ta'adin ba amma ranar tashin alkiyama zai bayyana zai bayyana a gaban kowa za a gan shi gashi nan da kayan laifin da yayi laifin gashi na ya taho da sura na tashin alkiyama na'am yau mutubula sarayar din ke wani har ya gama a nan din ya tabbanu ba aka yi ta abin nan sai dai turo sai dai yana yanzu hatta satar sai dai wani ya kurantin ba za ka taba jin sunansa ba kurantin ne kawai dai ka ga wani ya kudance lokaci guda sai ga an ce ai frontin ne irin kuɗin nan ne na yan siyasa ko barayin gwamnati da suke sata kawai sai a tura wani ko ɗan kasuwa ko a yi ta buɗe abubuwa kawai ko a yi ta siye siyan abubuwa ba za ka gane na waye ba lalle kan ba za a iya gane na waye ba amma ranar tashin alkiyama yau mutum da sara'ir adadin a gidajen da mutum ya siya da waye da waye za su bayyana ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaga kenan gululi ya nuna wanda ya mutu da gululi ya mutu ba imani shi sai ce ya Umar ka je fa ka sanar da mutane fa ba fa wanda zai shiga aljanna ba sai mai imani to in ko mutum ya mutu a wani hali irin wannan na dauke dauke ko satar ka ko almundana ko satar kayan jama'a to wannan ya nuna cewa ya mutu ba imani mutum nawa ne wanda sun mutu da irin wannan sun bar wa iyalansu irin wannan kazamar dukiyar kuma dukiyar al'umma ce an raba ganima yara suna ta zuwa suna ta suna ta fantamawa da kuɗaɗen da iyayensu suka tara musu ta haramtacciyar hanya wannan hadisi Imam Muslim ya ruwace shi a cikin al-Iman hadisi na 114 hadisin Umar radiyallahu anhu wa kana idza asaba ghanimatan manzo Allah ya kasance idan aka samu ganima amara bilalan yakan umarci bilal fanada fil nasi manzo Allah yakan umarci Bilal yayi shela cikin mutane fayaji'una bi ghana'imihim a ce kowa ya zo da ganimar da ya samu kowa abin da ya dauko cikin kayan ganima tunda gurin yaƙi guri ne mai faɗi wani an bi shi wani surkukin an kashe shi wani an yi kaza to in an gama yaƙin duk akan tattaro kayan ganiman kowa abin da ya dauko zai zo a tara guri guda dan ayi abin da Allah ta'ala cewa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa zuwa ƙarshe fa yukhammisuha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba wannan ganima gida biyar kashi daya lillahi wa rasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bil sabil kashi hudu kuma sai a raba sojoji waja'a rajulun ba'da zalika bi zimami bayan wani lokaci an riga an yi wannan shelar a wata ruwaya an ce sau uku bilal yana yin shelar kai a wata ruwaya ma an nuna ba ma a ranar ba sai bayan kwanaki kawai sai ga wani mutum ya zo bi zimamin da igiya igiya ba min sha'arin wadda aka yi ta da gashin dabbobi igiya faƙalar sai ya zo ce faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo sai manzo Allah ya ce da shi a sami ita bilal yunadi ka ji lokacin da bilal yake shela cewa a tattaro kayan ganima faƙala na'am ce ya makin Allah naji kila zuciya ce take ta saka masa ya dawo da shi ko kai ya dawo da shi ko ya rike yana ganin yana da dabbarsa a gida da zai dan daure ta kuma igiyar ya ganta kila mai aminci ce ko ya ga babu irin ta a cikin garinsu da sauransu irin kasan zuciya da aka ce ka ji lokacin da Bilal yake ta shelanta cewa duk wanda yake da dauke da kayan ganima ya kawo yace amma yakin Allah naji qal manzo Allah ce fa ma mana aka an taji abihi me ya hana ka ka zo da shi me ya hana ka ka kawo fa atazara sai kawo hangari yace amma yakin Allah ai ka ji da uzuri na ga dalilin da yasa ba kawo ba fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce kun anta taji'u bihi yawmal qiyamah kai za ka zo da shi ranar tashin alkiyama ba waninka ba falan aqbalahu minka ba zan karba ba zan karba ba daga gare ka ba dai ka rike ba ka je ka rike za ka zo da shi ranar tashin alkiyama ya ba dawo da shi ba ce wannan annabi yayi haka ne dan ta'aziri tsawatarwa da tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro dan mutum ya guji kayan mutane kaga haƙƙi haƙƙin jama'a ba Allah ba baya yafe ba sai dai mutane su yafe maka shi yasa aka ce cikin sharaɗan tuba akwai guda uku na na hudun raddul mazalim daga cikin sharuɗan karɓar tuba akwai raddul mazalim abubuwan da ka zalunci mutane ka mai musu abubuwan da ka zalunci mutane ka dawo musu da shi to yanzu wannan bawan Allah ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka ji an ce ka da shi amma ka kika da shi sai da muka yanzu an riga an raba ganimar kowa ma ya riga ya samu kasansa ka dawo da hannu agogo ba ya za a raba igiya yanzu yace sai ka rike a wajenka shine ma'ana kun anta taji'u bi kai ka rike kai ne za ka zo da ita yawmal qiyamati ranar kiyama la gairuka ba waninka ba ba wanda zai karban maka ya zo da ita karba kuma falan aqabilahu ko aqbalahu minka bazan karba ba bazan taba karba ba daga wajenka an ce annabi lam yaqbalha ala sabili taghlib annabi bai karba ba saboda ya nuna girman irin wannan al'amari dan ya kaurara laifin yanzu kaga wannan mutum ina yake da kwanciyar hankali ina yake da nutsuwa ko da daga baya za a ce ya kawo ai kaga an hanta ta riga ta kawo an kada mutum wannan hadisi imam Abu Dawud ya roce shi a cikin al-jihad hadisi na 2712 wa imam Ahmad shi ma ya roce shi a mujalladi na biyu cikin musnad shafi na 213 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحسنه الألباني في سنن أبي داود وعمر بتحريك متاع الغال أنت النبي يا أمرني دا أقوني كايم قدولي wato ba a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam har shari'ar annabawan da suka gabata fa taba kayan ganima ba laifi ne ya tabbata a hadisi an ce annabawan da suka gabata su ba ma sa cin ganima in suka yi jihadi in Allah ya karɓi jihadin nasu to yanda suke ganewa tattara kayan ganima suke in suka tattara za su ga kawai wuta ta zo sai ta cinye wannan abu to sai su ta godiya ga Allah yakin da suke da jihadin Allah ya karɓa an fahimta yawa da kanmu ne Allah ya sassauta mana al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afan an ma ce a raba din amma ka ji wani sai ga wata yar falmaran wani ya ga dan biro ya burge shi wani ya ga kaza an fice to wannan da an ce kar a raba din a cigaba da kone a tattara wuta ta kone ya zaya kenan an fahimci raunin mu amma yi mana sassauci an ce ganimar mu raba shi sa annabi ce cikin abubuwa guda shida da aka yi masa banda sauran annabawa har da halatta masa ganima wa uhillat liyal maghanim an halatta mun ganima bata taba halatta ba ga waɗanda suka gabace ni wani annabi an tattara ganima sai aka ga wuta ta ki zuwa ta ci annabin kawai yana waiwaya ce mutanensa lallai fikon gudu akwai wanda ya taba kayan nan akwai wanda ya dauka kowa ya ce ba shi bane sai annabin ya ce to yanda za a yi shugaban kowace kabila ya zo mai hannu da shi aka aka bulayi shugaban yallaɓai na tudun maliki an gane ko malam ibrahim ya zo aka gaisa da shi ya zara hannunsa salin alin aka gabe makale ba a jikin hannun annabi aka ce tuge ka wadan faɗo ta unguwar baka kuma ana nan ana nan da aka zo kan wani shugaban yana taɓa hannunsa suna gaisa da annabin zai sare sai hannunsa ya makale annabi ya ce a cikin a cikin kabilar ka aka ɗauki kayan gari ba da aka duk 'yan kabilar su biyo layi mu gaisa ‘yan kabila suka biyo layi ana zuwa sai ga hannun mutum biyu sun makale sun ki fita haka ce ku kuka ɗauki kayan gari ba ku fito da shi suna zuwa sai suka fito da wani ƙaton zinare ya kai kamar girman kansa zinare suka ɗauko shi ana ɗauko shi sai aka jefa shi cikin kayan gari ba kawai sai wuta ta zo ta ce to da hakan aka samu mutum ya saci ya ɗauki irin wannan kayan ya yi umarni da a ƙone kayan guduri wa zarbihi da kuma dukan wanda ya saci kayan ganima wa haraqahul khalifatani ba'dahu kuma kalifofi da suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sun dinga ƙone kayan gululi duk wanda aka same shi yayi gululi bayan an raba ganima aka gano shi sai a ƙone kayan faqila mansukhun lil ahadith allati dhukirat kila an ce wannan hukuncin an soke shi duba da hadisan da suka gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisan da suka gabata to su ne kai amfani da su sai ka ce an shafa hukuncin kone kayan an fahimta ko walam yaji at-tahriqu fiha kuma hadisan da muka ambata ba su zo da magana konewa ba in har ma akwai magana konewa an shafe ta al'ummomin da suka gabata ne aka ce in sun tara ganima wuta za ta zo ta kone وقيل وهو الصواب قيل an ce wannan shine abin da yafi zama daidai min innahu min babi ta'zir wato in mutum aka same shi da irin kayan bayan an abin nan to a karbe kayan a kone wannan babi ne na tsawatarwa da ta'ziri wal uqubatil maliya to ita kuma dama uquba irin ta dukiya arraji'ati ila ijtihadil a'imma tana komawa ne zuwa ga ijtihadin shugabanni bi hasabil maslahati gurgudan maslaha idan komanda ya ga a karbe a kone shi ya fi shi sai karbe kone in fasawa za a fasa duk yanda shugaba ya ga ya dace to wannan ijtihadin shugaba in an samu irin wannan an bar shugaba ya ijtihadi gurgudan maslaha ka qatlin sharibil kham kamar dai mas'alan nan ta kashe mashayin giya fi thalithati war rabi'a in an kama shi ya sha giya sau daya an ce ai masa bulala ya kuma sha sau biyu aka yi masa bulala a na ukun an ce in shugaba ya ga akwai maslaha ya ce a kashe masa shi zai ce a kashe shi wannan ijtihadi ne haka wani za a iya cewa a na uku ma a masa bulala sai a na hudun shugaba ya ce a kashe shi da haka ko da ka ci karo da hadisin da aka ce an kashe mashayin giya a sha na uku ko na hudu magana ce ta ijtihadin shugaba in ya ga ya dace akwai ga laifin da ake yi a yi hukunci to akan iya ware wani a yi masa hukuncin sa daban shi fa laifi hukuncin da ake fa ana yi ne don ka yi laifi shi sa lokacin sayyidina Umar radiyallahu an ana yin bulala arba'in sai ya lura cewa shan giya ya fara karuwa wannan ya nuna cewa mutane sun fara adopting ko sun fara zama wato wato sun saba da bulala arba'in da aka yi tara cikin sahabbai aka yi ijtihadi yace yana ganin ko a mai da bulalar mashayin giya ta koma tamanin. a fata an gane to saboda me laifi ana yi ne ba za ka zo kai wa mutane punishment iri guda ba ka yi wa mutum gobe ma ya kuma yi ka kuma yi jibu ma a to shi sai ko da kana yi wa sauran shi ware shi kai masa tasa da ba ya nuna wannan horon da kake masa ba zai hana shi wannan laifin ba faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallama fil asara malai ce ga wani fasali da zamu ji koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da fursunonin yaki in an kama fursunonin yaƙi ya za a yi da su kana ya munnu ala ba'dihim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yafe wa wasu daga cikin su ce a sake su wa imma mannan ba'du fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tadha al-harbu awzaraha aka wasu kawai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce a sake su tafi kawai da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka kaga kenan cikin koyarwarsa kwamandan yaki zai iya cewa wasu fursunonin yakin a sake su wa yaqtulu ba'dhum ba'dhum kai annabi sallallahu alaihi wasallam an samu ya sa an kashe wasu daga cikin fursunonin yaki wa yufadi ba'dhum bil mal yakan sa a fanshi wasu daga cikin su da kuɗi an gane ko wa ba'dhum bi asral muslimina wasu daga cikinsu kuma sai a yi exchanging fursunoni tunda su ma kafiran sun kama wasu musulmi to sai a ce to su sako fursunonin da suka kama cikin musulmi musulmai su ma za su sako musulmansu wannan shi ma da ana yi an gane ko fa'ala zalika kullahu bi hasabil maslaha za Allah yayi haka gaba ɗaya kowanne daga cikin wannan an samu yayi ya danganta da gurgurdan maslaha in annabi ya ga maslahar shi ne ya saki waɗannan fursunonin yaƙi sai ya sake su in ya ga maslaha a kashe su zai sa a kashe su in ya ga maslaha shi ne su fanshi kansu da kuɗi da alama mawadata ne suna da kuɗin da in an sa musu fansa aka ce kowa sai ya ba da miliyan hamsin hamsin a cikin su kowa zai zai waya da yan uwansa ya ce a kawo miliyan hamsin na a sake shi to dama kuma kila akwai bukatar da al'ummar musulmi suke da shi ko daular musulunci tana bukatar kuɗaɗe da irin wannan hanyoyin kuɗin shiga ne ina ba ta gane wani lokaci kuma shugaba zai ce to kawai an kama mana mutum kaza ko an kama mana mutum biyar ko kuma mun kama muku mutum goma mu biyar din nan sun fi goma nan muhimmanci a wajenmu da haka za mu sako muku goma ku sako biyar din nan wasta'adhanahu al-ansar an yatruku li ammihi al-abbas fida'ahu an gane ko wato wato mutanen Madina al-Ansar sun nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama a kyale fansar baffansa Abbas saboda Abbas yana cikin fursunonin da aka yaki aka kama a yakin Badar to kuma dama daga yawa daga cikin manyan mutanen da aka kama banda wayanda aka kashe su Abu Jahl da sauransu to akwai wanda sai aka ce su fanshi kansu ko ƴan uwansu su fanshe su to sai sahabbai suke so su karrama annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma yi masa kara sai suka ga cikin waɗanda aka kamo akwai al-Abbas to sai suka nemi annabi ya ba su izini an ya turko li ammihi al-Abbas fida'ahu a kyale wa babbansa Abbas fansar ba sai ya biya ba kawai sake shi haka fa qala manzo Allah ce la tad'u minhu dirham yace ko kwandala ɗaya ka ku rage masa ya biya haka ake doka wato in abin ya zo kanka kama fi tsaurarawa ka duba in wani ne ya to Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka ko in wani ne ma in kuka tsaurara kuka ce har shi sai ya biya ai sai ku samu matsala da shi ko alal akalli ka samu ka samu canjin fuska kuma fayil ɗinka ya zo ya makale amma suka ce ya ma'aikin Allah babbanka Abbas yana cikin wanda aka kama muna ganin ka ba mu izini a sake shi ba sai ya biya fansa ba yace ko kwandala ba za a rige mu ba la tad'u lahu ko minhu dirham yace ko dirhami daya in bai cika ba ka sake shi sai an ciko li'alla ya kuna fiddini nau'un nau'u muhabati wai annabi ya yi haka ne malamai suka ce don kada ya zama a cikin addini a wani nau'i na kara babu kara an gane ko wanda ya laifi a yi masa hukunci an kama sauran sun biya fansa sai aka kama babban annabi ya ce shi ma ya biya fansa in ko za a sake shi to sai da saki saura haka ka'ida take wani lokaci ma ana son ka nuna hukuncin ya fi tsauri in na kusa da kai ne kana iya ma ka sa a sassauta hukuncin akan wani na fata an gane sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi imam al-bukhari ya rubuce shi a cikin al-jihad wa siyar hadisi na 348 haka a cikin al-magazi hadisi na 418 hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu wa radda sabya hawazin alaihim ba'da al-qisma واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان ست فرائض النبي صلى الله عليه وسلم يا داود فرسنونين ياكي لأكا كاما ين قبيل الهوازن بعد الكسمة أكا داو مسدا فرسنونين عليهم أكا داو مسدا سوء ba adal kismata bayan an riga an raba ganima ba saboda an ce an samu ganima mai yawa raƙuma ma sun kai wajen dubu ashirin da wani abu an samu dukiya mai yawa da tumaki da awaki sannan ga kuma ‘ya'yansu da matansu da aka kama to bayan an yi wannan kuma Allah cikin hikimarsa sai Allah ya shigar da imani cikin zukatan kabila hawazi sai suka musulunta an yaƙe su an kama matansu da 'ya'yansu a matsayin fursunonin yaƙi an kwashe dukiyarsu a matsayin ganima sai ga shi gobe jibi kuma sun dawo su ma sun miƙa wuya sun musulunta a wata ruwaya sai suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu alfarma a dawo musu da abubuwansu ina fata an gane da haka sai suka nemi wannan alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni dai kun ga an riga an raba ganima kowa ya fara murna mai shanu ya samu shanu ya dafe mai raƙuma ya rike raƙuma mai bayi an babba kowa sannan a ce a dawa da su ya ce ninawa da banul mutsali da banu hashi wannan mumun yafi za mu dawo muku da shi kaga sai ya hukunta don gidansa haka ake shugabanci ba haka ake shugabanci ba amma sai da ka ci ka ƙoshi kai barankan barankan in ya so in ya zo karewa ya kare akan wayan da ba kai ba sai da ka samu iyalanka suka samu yan uwanka suka samu abokanka suka samu sannan rarar a tsinkawa sauran mutanen gari a ce a ɗauki aiki amma kawai sai a sa daga na ɗaya takardar nan za ta ci kaman mutum hamsin sai a sa 1 to 20 sai a ja layi banda nan sauran duk gaba ɗayan wajen ku miliyan goma kwada nan nan akwai yan alfarma haka ba za ka gani ba list din takardar mutum hamsin ne amma sai a ja 1 to 20 sai a ja layi ba cike sunan kowa ba rago ku je ku ta kokawa a je ai da ku aka yi seminar da ku aka yi interview da ku aka yi jarabawar duk ku hada nan in ka samu ka samu in ka samu wayannan wasu shafafu da mai ko wani ko tambaya ba bai ma nema ba wannan da za a ce ya sha wahala su ne kawai an ba wa da sular kaza wa da kaza wa da kaza wa da kaza Allahu musta'an ai in shugaba shugaba ne in abin zai kare ya kare a kansa in aka zo rabo ba zai samu ba to kamata yi shi alal aƙalli in ba zai yarda da wannan ba to raban da kowa ya samu shi ya samu ai sayyidina Umar wata rana an samu wata ganima ko wani wata aka samu wani kaya ya duka aka babba kowa falle falle ya hau kan mumbari zai hudu ba sai wani ya ce ba za mu saurare ka ba ya an rarraba mana falle falle mun ganka da falle biyu hudu ba sai ta tsaya tak sayyidina umar ya ce ina abdullahi abdullahi dan umar kenan ya ce ga sai ya tashi ya ce kai beli sai ce jama'a kun ga mahaifina yana da tsayi kuma yana da jiki falle ɗaya ba zai ishe shi ba ni ma an ban falle ɗaya sai na bashi na ya haɗa biyu dan ya ishe shi ce ci gaba da hudu ba za mu saurare ka aka baka da mutane da hudu ba kai ta fama abin nan bayan ma haka abin yake ba a fata an gane tilka ummatun kada khalat yanzu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam anan sai ce to kun ga an riga raba ganiman nan kuma ganiman nan haƙƙi ne Allah ta'ala ne ce a raba kuma an raba amma yanzu gashi kun zo kun musulunta kuma kuna neman alfarma a dadi shi to waɗanda nake da iko da in ci musu wato a rubakin su in ci albasa misali in ya inganta a faɗa haka da Hausa kenan ya ce to su kam za mu dawo muku da shi amma sauran mutane ku bari muka yi sallar azhar sai ku zo ku bujiro da abin da kuke da bukata ka duba ba shugabanci ba a ga annabi zai iya cewa kai jama'a mutanen nan sun musulunta da haka duk ku dawo musu da kayan su amma in dai hakkinka ne to sai an nemi yaddarka kuma hakkin su ne tunda an raba ganimar na amma su sai da aka yi sallah mutanen nan yan kabila hawazin suka tayi suka nemi alfarma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ni na yi muku sannan banu hashim banu al-muttalib su ma din na yi alfarma su su ma din na yi muku amma sauran mutane ku ya kuke gani na ba ta gane to anan ne da yawa daga cikin mutane kusan muhajirun suka ce su ma sun saki al'ansar a wata ruwayar an ce da suka zo sai annabi ya ce a'a yanzu ku zaɓi ɗayan biyu ko dai a dawo muku da dukiyoyinku ‘ya'yanku da matanku kuma ku haƙura ko kuma a dawo muku ‘ya'yanku da matanku dukiya kan ku haƙura suka ce yamakin alawa zai kwatanta ‘ya'ya da mata da dukiya a bar dukiyar mu dai ‘ya'yan da matan su dawo to a ƙarƙashin hakan ya ce ni na nawa da na sauran wa'anda na ambata din na ban muku sannan bayan an yi zalla azhar sai ce to jama'a kun ji abin da yake akwai ni kam da ni da banu hashim da kaza kaza mun bi saki al muhajirun suka ce mun saki al ansar suka ce mun saki an gane ko shi sa ya ce wastaqaba qulubal ganimin sai ya nemi dadada wato ayi abin cikin dadin zuciyar wa'anda suka samu ganima din faɗayyabu lahu suka ce ai mun dadada muka ya makin Allah tunda kace haka haka ba ne amma kun sa ko wanda suka ce su ba bar musu kayan su shine dan adam bai ce dan adam ai dai iri ɗaya ne a gane ko yawa za ga wani ba ba sun sauci daga cikin su aka ce akwai al-aqra'u bin habis to amma abinda zaka gane wa'annan duk da zamu ambata ba su dade da musulunta ba su dade da musulunta ba Aqra'u bin Habis shine kamar shugaba a kabilar Tamim. Akwai Uyainatu bin Hisin shi kuma dan wato shi kuma shugaba ne na kabilar Fazara. Sai kuma Al-Abbas ibn Mirdas. Al-Abbas ibn Mirdas shi kuma aka ce dan kabilar Banu Sulaim ne. Aqra'u bin Habis yace shi da mutanansa kyale musulunci suna bukata. Uyainatu bin Isin shi ma yace da shi da ƴan kabila fazara abin musu nasu su ma ba su yadda ba. Abbas ibn Mirdas shi ma ya ce shi da ƙabilar Sulaim ban da su. Minti uku? To an ce su ‘yan ƙabilar Abbas bin Mirdas su ne nan take suka tashi suka kare ta suka ce su ba da bai amfani ba wato yana wakilta kansa ne a wannan babu ba su yake wakilta. To annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu karfa karfa ba sai ya ce wa awwada man lam yudayyib wanda bai halatta a karɓi nasa ba bai yadda ba sai annabi ya ce zai musanya musu min zalika daga wannan ganima da take hannunsu na bayi bi kulli insanin duk mutum ɗaya da aka baka sitta fara'ida za a ba wa mutum raƙuma guda shida irin waɗanda suka kai shekarun da ake magana a zakka irin waɗanda in sun kai kaza a zakka a ba da kaza shine sitta fara'ida in bayi biyu aka baka to dawo da su za a baka raƙuma sha biyu an gane ko in bawa uku gare ka dawo za a baka bawa za a baka raƙuma sha takwas haka in bawa ɗaya ne dawo za a baka bawa guda shida to kaga wannan duk ya gina mana akan cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce a saki fursunonin yaƙi wani lokaci kuma yakan ce su fanshi kansu wani lokaci kuma a musanyen fursunonin yaƙi. To kaga wannan yana daga ciki. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Wakala. Wancan hadithin na farko ya mun karanta shi. Hadithi na biyu shi na uku shine Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Wakala hadithi na 2307 da hadithi na 2308 a cikin al-Magazi ma hadithi na 4318 da 4,319 hadithin almiswar ibn makarama da kuma marwan ibn al-hakam radiyallahu anhuma wa zakara ahmadu an ibn abbas imam ahmad ya ambaci wata magana daga aka samu daga abdullahi dan abbas anna ba'dahum lam yakul lahu malun فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة a yakin badar sai aka samu an ce duk kusan fursunonin yakin da aka kama su fanshi kansu ku sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakul wato anna ba'dahum wasu daga cikin su lam yakul lahu malun wani za ga bashi da kuɗin da zai fanshi kansa faja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fida'ahu sai manzo Allah ya sanya wanda bashi da kuɗi sai a ce fansassa an yu'allimu auladal ansarin kitaba ya koyar da ƴaƴan mutanen Madina rubutu inda ya iya wani rubutu ko yana ya iya wata sana'a in kafinta ne a tara mai yara ce ka koya musu in ainihin printing ya iya ce koya musu in kwamfuta ya iya ce koya musu da aka sai shi kuma wannan shine fansarsa sai ya ilmantar da 'ya'yan musulmi shi kuma in suka iya suka kware sai a sake shi wannan hadithin imam ahmad ya rubuto shi a cikin musnad mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai hadithin ibn abbas radiyallahu anhuma wa sahu al-sheikh shakir alal musnad fadalla hadha ala jawaz al-fida bil amal wannan sai ya nuna halaccin fansar wato fursunan yaki bil amal da aiki ba sai ya bada kuɗi ba in ya iya wani skill akwai wata sana'a da iya sai a sa shi ya koya ƴaƴan musulmi sai a sake shi kaga dai an karu da shi ba shi da kuɗin da zai fanci kansa amma ya iya wata sana'a sai ya koyar da ƴaƴan musulmi والصواب الذي عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووضع إمائهن bimilk yamin min gairi ishtirar islam yake cewa zancen da ya fi zama daidai alladhi kana alladhi alaihi hadiyu wanda karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam take kai wa hadiyu ashabihi da karantarwar sahabbansa shine istirqaqul arabi bautar da larabawa ko da laraba aka yaƙa suka aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi a bautar da su a matsayin bayi wa waɗo ima'ihinna kuma a sadu da ima'ihinna matansu bi milkil yamini ta hanyar mallakar su da aka yi ta hanyar bauta da aka sun zama mulkil yamin dama an ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru madumin min ghairi ishtiradil islam ba tare da sharadin musulunci ba wa kana yamna'u at-tafriqa fi sabi to ina ganin mun zo kan gaba sai mu tsaya ce lokaci yayi abinda muka karanta zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah